أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحي القيوم والصلاة والسلام على سيدنا محمد المشرف بالشفاعة المخصوص ببقاء شريعته إلى قيام الساعة وعلى آله الأطهار وأصحابه الأبرار وأتباعه الأخيار صلاة باقية ما تعاقب الليل والنهار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gashi cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu a cikin wannan rana ta litinin talatin ga watan jumadal ahar shekara ta dubu ɗaya da arba'in da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda ya daidai ga ishirin ga watan fabarayar shekara ta dubu biyu da ishirin miladiyya a wannan jilsar tamu ta goma sha ɗaya a cikin littafinmu mai albarka nuniyatu alkaftani littafin da ya haɗa abubuwa da dama irin su tauhidi fikihu sira tarihi geografiya da sauransu a musulunci a satin da ya huce mun tsaya a baiti na tamanin da uku yau cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a baiti na gomiya tara da hudu tunda a na gomiya tara da uku muka tsaya ya kudu alkaftani والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح بالأبدان وصراطنا حق وحوض نبينا صدق له عدد النجوم أواني يسقى بها السني أعزب شربة ويزاد كل مخالف فتاني وكذلك الأعمال يومئذ ترى موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لأرضنا مع أنه في كل وقت داني والأشعري يقول يأتي أمره ويئيب وصف الله بالإتيان والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني وعليه أرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الحصمان والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان نعم يقول القحطاني والبأس بعد الموت وعد صادق والبأس بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان بإبادة الأرواح في الأبدان وصراطنا حق وهود نبينا وصراطنا حق وعود نبينا صدق له عدد النجوم أواني صدق له عدد النجوم أواني يسقى بها السني أعزب شربة يسقى بها سني أعظم شربة ويزاد كل مخالف فتان ويزال كل خالف فتان وكذلك الأعمال يومئذ ترى وكذلك الأعمال يومئذ من تراب موضوعة في كفة الميزان موضوعة في كفة الميزان والكتب يومئذ تطاير في الورى والقطب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالأيمان بشمائل الأيدي وبالأيمان والله يومئذ يجيء لأرضنا والله يومئذ يجيء لأرضنا مع أنه في كل وقت داني مع أنه في كل وقت داني والأشعري يقول يأتي أمره والأشعري يقول يأتي أمره ويعيب وصف الله بالإتيان ويغيب وصف الله بالإتيان والله في القرآن أخبر أنه والله في القرآن أخبر أنه يأتي بغير تنقل وتداني يأتي بغير تنقل وتداني وعليه أرض الخلق يوم معادهم وعليه أرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناصف الخصمان للحكم كي يتناسب الأصنام والله يومئذ نراه كما نرى والله يومئذ نراه كما نرى قمرا بدا للست بعد ثمان قمرا بدا للست بعد زمان نعم يقول القحطاني رحمه الله تعالى أتكم بيتي ناقم يا ترى دخلوا والبعث بعد الموت وعد صادق بإعادة الأرواح في الأبدان bayan mun yi zance akan alhayat albarzakhiyya a cikin darasi wanda ya wuce rayuwa wanda mutum zai yi a cikin kabari an mun kawo hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in mai daɗi ne in mutum ya yi aiki na ƙwarai sai ya ga wani mutum ya zo mai da kaya kwarare masu ƙamshi fuskar shi tana mulmushi daga an gan shi an ga wanda zai ba da labarin alheri sai mutum ya ce kai kuma wane ne fuskarka da aka ganta daga an ganta an ga labarin alheri sai ya ce ana amaluka salih ni ne aikinka na kwarai muka kawo kuma hallo akasin haka wa iyazu billah Allah ya kare mu an mutum bai aikin kirki ba a cikin kabari sai mutum ya zo mai da kaya marasa kyawu yana wari fuskar shi babu kyan gani daga ka gan shi ka ga mummunan labari wa iyazu billah Allah ya kare mu eh mutumin ya ce wannan hukai kuma wane ne daga an ganka ba a gaba alheri sai ya ce mai ana amaluka sai ni ne aikinka na banza Allah ya kare mu bayan mun ga wannan a cikin yanzu wannan baitin sai malam yake cewa wal ba'su ba'da al maut wa'dun sadiqun tayar da mutum in ya mutu bayan ya mutu to wannan alkawari ne na gaskiya dole sai an tayar da mu duka bi i'adatil arwahi fil abdani kuma a maido ma kowa ran shi a cikin jikin shi idan ya kamata mutum ya yi imani da alba'asu da maido ruhi a cikin jiki saboda mutane za su ringa ɓuɓɓugowa daga cikin ƙabarinsu don haɗuwa a ranar sakamako. Kafirai ba su yi imani a hakan ba, wai har suke tambaya take zuciyarsu take raya musu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari a cikin suratul tagabun. Za'am allazina kafaru allan yub'asu qul bala wa rabbi latub'asunna summa latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala allahi yasir. kafirai zuciyarsu ta raya musu cewa ba za a tayar da su ba ka ce musu ya ma'aikin Allah bala tabbas kwa wa rabbi na rantse muku da ubangiji na halattu ba a sunna sai an tayar da ku sannan kuma a ba ku labarin akan abin da kuka aikata wannan abin game da Allah subhanahu wa ta'ala abu ne mai sauƙi tayoyi da yawa sun zo akan alba'as wa i'adatul ruh fil ajsad kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratul mutaffifin ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin kamar yadda yazo hallo a cikin surati yasin qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun kamar yadda yazo hallo a cikin surati yasin in awalaysa allazi khalaqa as-samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون kenan wannan tayar da mutum abu ne mai sauƙi shi Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ce yake shakkan haka yo kai da da babu kai aka samar da kai in kana da shekara talatin to nan da shekara talatin da ɗaya babu kai ba ba kowa ba ne kai ba ka san ba ma ina kake a yi ka ko kuma ba a yi ka ba to dan adam mantuwan haka gari shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul insan hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an maskura ya mance dan adam kenan wannan abun game da Allah subhanahu wa ta'ala mai sauƙi ne sai mala ya ce wa siratuna haqqun wa haudu nabiyuna sidqun lahu adadun nujumi awani da wannan baitin na gaba suna tare yusqa biha sunni yu'azab sharbatin wa yuzadu kullu muhalifin fattani wa siratuna sira'i kuma gaskiya ne haqqun menene sira'i siradi hanya ce ta zuwa aljanna amma sai an bi daga wutar jahannama hanya ce wani jisir ne kahin shi ya yi kahin gashi na mutum haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kowa daga sama zai bi ya huce ya ta yi aljanna Allah ya sanya mu aljanna lafiya wani zai ringa tafiya da kyal wani kuma kamar walƙiya ya huce wani kuma bai kai labari wa iyaz billah sai ya fada cikin jahannama Allah ya kare mu kenan malam ana yana zancen mas'ala guda biyu mas'ala ta sira'i da mas'ala ta alhaut kenan ya kamata mutum ya yi imani da asirat shi kuma wannan asirat ɗin kamar yadda ya zo a cikin hadisi wanda buhari da muslim ya rawaito daga hadisi na abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almu'minu alaiha faqat shi mummuni in zai huce saman wannan siradin kaman kifta ido wa kalbarki wani kuma kaman walƙiya zai huce kun ga farko aka ce kaman kifta ido kuma aka ce wa'insu kuma kaman walƙiya wa karrihi wani kuma kaman iska zai huce Allah sa mu huce da guri wa ka ajawidal khayli warrika wani kuma kamar dan sukuwar doki ba ruwan shi da wannan abun ma sulki gari kawai da gudu ba ruwan shi kawai kucewa zai hatta ya murru akhiruhum na karshen aljanna shi kuma sai na tahiya eh zai kaman zai fada ya komo Allah ya maido shi ya yi kaman zai fada ya komo ya yanke nan ya yanke nan nan ya yanke amma daga ƙarshe dai bai fadawa sai ya shiga Allah ya sanya mutum harko insha Allah kenan wannan shine sira kuma aya ta zo akan haka kowa ne sai ya bi daga wannan kafin ya shiga aljanna kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin suratul maryam wa in minkum illa wariduha كان على ربك حتما مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جسيا kenan babu wani daga cikin ku sai ya bi daga gare ta ita wannan mutai saman sirati wannan ya kasance alkawali ne wajibi ne daga ubangiji alkawali ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya ce kuma zan mu tsirar da wanda suka ji tsoron mu mu bar azzalumai a wajen Allah ya tsiratar da mu. kenan fal mu'min ya murru bis salam mummuni shi zai wuce salim alim ta wannan asirat din ja'alna Allahu minhum bayan haka ya ce wa siratuna haqqun ya ce wa haudu nabiyuna sidqun kuma da kwarar annabin mu gaskiya ne lahu adadin nujumi awani a wannan kwarin na annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai modaye akwai kwanuka na shan ruwa jam'ul aniya akwai makayi makayi adadin wannan makayin adadin nujumus sama' adadin mashayin ruwan kamar adadin tarmamin sama. Wannan siffa ce wanda ya zo a cikin hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Rahama Allah subhanahu wa ta'ala tana bayyana. A ranar tashin alkiyama lokacin da aka tara kowa da kowa ya zo, a kewaye da mutane da aljannu rana he ta zo kusan kai, zahiya ma mutane yawa. kowa ya ka ishirwa ta kama shi sai Allah subhanahu wa ta'ala da hikima shi sai ya sanya kowane annabi yana da kwari a wannan hilin almahshar kowane annabi yana da haut a nan shi ya ce li haudu nabiyina kun gani mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane annabi yana da kwari kuma kowane annabi mutanen shi za su sha a kwarin shi kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa inna li kulli nabiyyin hawdan kowane annabi yana da kwari yana da haud innan a ranar tashin alkiyama hadisi wanda turmizi ya rawaito albani ya ingantar da shi kuma ya kamata mu ce mu sani a nan cewa akwai bambanci kaɗan tsakankanin alhaud da alkausar shi wannan alhaud in ruwan shi daga kausar yake ma'uhu mustamiddun min alkausar amma shi alhaut huwa fil mahshar shi kuma alkausar huwa fil janna an gane ko alhaut huwa fil mahshar a wajen taron wanda yake shi kuma alkausar huwa fi aljanna ruwan da Allah subhanahu wa ta'ala yama annabi sallallahu alaihi wa sallama kyauta da shi mai alƙawarin haka akan da shi a cikin aljanna ya zo ki cewa inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar kenan anan malam yana zancen akan alhaut korin da in mutane sun yi ishirwa ranar tashin alkiyama za a zo a shayar annabi sallallahu alaihi wasallam ya shayar da mu Allah ya sa muna ciki sai yake cewa وحوض نبينا في حوض مجمع الماء في الأرض المحشر تاروا ني أهيل تاروا نا القيامة وحوض نبي صلى الله عليه وسلم تند أنتي كون النبي ينا ده حوض to hauj wannan kwarin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowane kwari girma ya fi kowane kwarin annabi girma a azam shi ne yi girma tuluhu masiratu shahar kamar yadda ya zo a cikin hadisi ingantacce tsawon wannan kwarin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tsawon shi tahiyar wata guda ne tuluhu masiratu shahar tahiyar wata guda sai mutum ya yi tahiyar wata guda in yana so ya ga tsawon shi wa adadu aniyatuhu adadun nujumus sama kamar yadda ya faɗi yake cewa lahu adadun nujumi awali adadin mashayar abinda za a ringa doka a ringa shan ruwa kamar tarmamun sama suke yawansu wa zai iya lissafa tarmamun sama kaga mubalaga da bisa ilguwa a gaya ma kenan abu ya fi ƙarfin hankalinka baka iya lissafawa shine aka ce aniyatuhu awanihi yani tablugu adadu nujumus samawat wa kama jaa fi kama yanda zuwa cikin hadisai sahiha akan haka hatta balaga haddin tawatur hadisin kuma ba a ba b ba ya kai ma haddi na tawatur kamar yadda malamai suke cewa min ma tawataran hadisu man kazib wa man buniya lillahi baitan wahtasib ru'yatun shafa'atun wal haut wa masahi alal hubbaini wa hazihi ba'at wannan hadisan guda goma wanda in ka ce ka lissafa hadisan da suka zo a kan wannan ma baka iya ba don tsananin inganci yusqa biha sunniyu a'zaba shurbatin a baitin na gaba sai ya ce su wannan alhaudi in mai bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine za a shayar wa yuzadu kullu muhalifin battali kuma za a kora dukkan wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fitananne ba ya sha wannan ruwan bana alhaudi ya zo a cikin ruwaya ingantatta wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ana farqukum alal haut ni ne na farkon ku zuwa ga haut ni zan fara zuwa al farat mutum na farko dan shi yasa aka sanya ma jariri al farat da yake in ya mutu wanda jaririn da ya mutu ake ce mai al farat Allahumma ja'alhu farqan liwalidayhi ya Allah ka sanya shi shine na farko ga uwayen shi wai li annahu sayasbiqu walidayhi ila zihabil janna shi daman da aka ce kullum mauludin yuladu alal fitra duk jaririn da aka aiho ko a gidan bush ko a gidan donald trump ko a gidan wane ne wannan jaririn musulmi ne yaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk jariri in aka aihe shi kullum maulud yuladu alal fitra to in jaririn wannan ya mutu shine ake ce mai fart zai rigayi uwayen shi shiga aljanna wallahu a'lam sai manzo Allah ya ce ana farqukum alal haud ni ne na farkon ku zuwa ga haud la yarfa anna ilayya rijalun minkum za a ringa kawo mini mutane in ringa shayar da su daga cikin ku amma akwai wa'insu hatta idza ahawaituhum li unawiluhum ibtijudu duni akwai wa'insu ba sai sun zo zan shayar da su sai a ringa kora su manzo Allah ya ce da uhum ku bar su ku bar su ai rabbi ashabi mutane na ne al'umma na ne to ya kulu sai a ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tadri ma za a hadasu ba a daka baka sani ba abubuwan da suka kara baka ce ayi ba su sun yi ko kuma a'a ka ce ayi he suka ma garrama in Allah ya sanya mu daga cikin mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi wanda Buhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Mas'ud ibn Mas'ud sai yake cewa a cikin baiti na gomiya tara da bakwai wa kazalikal a'malu yawma idhin tura mawdu'atan fi kiffatil mizani a ranar tashin alkiyama hallo za a kawo ayyuka ka gansu a cikin mizani fi kiffatil mizani ka sani kai imani wajibi ne ga musulmi ya yi imani abinda zai afku ranar tashin alkiyama sanya ayyuka da za a yi a cikin ma'aunai guda biyu kuma hallo sai a auna su faman waje da khairan wanda ya samu alheri to bari ya hamdulillah sai ya gode ma Allah Allah ya sanya mu daga ciki waman waje da gaira zalika duk wanda ya samu akasin haka bai samu alheri ba fala ya lumanna illa nafsa tayya ya zargi kowa sai dai ya zargi kanshi Allah ya kare mu kenan shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗa akan cewa ayyukan nan dole sai an sanya su cikin mizani wa nada'u al-mawazin al-qist al-yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana misqala habatin min hardalin atainaha biha wa kafa bina hasibi haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fara a cikin al'aunar a cikin suratul nisa'i Allah yake cewa ko da kwatankwacin kwayan zarra ne wannan abin naka sai an doko ma shi an sa ma cikin balance faman ya'mal miskala zarratin khairan yara wa man ya'mal miskala zarratin sharran yara to in aka sa cikin balance din wanda ayyukansu suka rinjaya na kirki to wannan shine dan aljanna Allah ya sanya mu daga ciki kuma wanda ayyukan shi na banza su ne suka rinjaya to shine wannan dan wuta Allah ya kare mu shine a cikin suratul qari'a Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari fa amma man saqulat mawazinuhu fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya fi wa amma man habbat mawazinuhu فأمه هاوية وما أدرى كما هي نار hamiya. kenan duk wanda aikin alherin shi ya rinjaya yana cikin aljanna hankalin shi a kwanci Allah ya sanya mu kuma wanda aikin shi na banza ne shi kuma ya rinjaya to shi kuma wannan za a sanya shi narun hamiya Allah ya kare mu ya kamata mu sani yana daga cikin ayyuka wanda suke sa balance in mutum ya yi yauni a cikin aikin alheri kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi bayani akan cewa akwai waɗansu kalmomi guda biyu kalimatani habibatani kalmomi guda biyu masu sauƙin faɗa a harshe habibatani alal lisani sai annabi ya ce sakilatani fil mizani amma masu yauni a cikin ma'auni sai manzan Allah ya ce habibatani ila rahmani wa mafi soyuwa wajen Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya ce subhanallahi subhanallahi al'azim subhanallahi wa bihamdi ana zamne haka nan harshen kai ya ringa shiga ga ambatan Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim kana ta ƙara ma kanka yaunin mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim abu ne wanda yake sa mizanin mutum ya yi yauni ya samu aljanna gobe kiyama kamar yadda kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa a cikin hadisin da muslim ya rawaito bayan wannan hadisin yake cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan walhamdulillahi tamla'ul mizan cewa yawan cewa mutum ya ringa cewa alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah yana sa balance ɗin shi ma'aunin shi hannu ya cika ya samu aljanna gobe kiyama Allah ya sanya mu daga ciki da abubuwa da zan mu zano insha Allah a baiti na ɗari da goma sha biyar abin da ya sama ayyukan da suke ƙarfafa mutum ya shiga aljanna kuma mutum ya zama mizanin shi ya ɗaukaka gobe kiyama insha Allah a cikin darsai na gaba wanda za su zo insha Allah sai malam yake cewa a cikin baiti na gomiya tara da takwas والقطب يومئذ تطاير في الورى بشمائل الأيدي وبالإيم وبالأيمان والكتب يومئذ تطاير في الورى أرانا التاشن القيامة للتتوهز أربع سزوى جماسو أربع تفرق تطاير تفرق أربع ما قوة ناشي لتتوهي أول نراني dukkan a cikin wannan littafin kuma abin da ka yi ne tun daga aihuwarka har zauwa mutuwarka. Tutsayar filwala da hannun hagun da hannun dama za a raba wannan littattafan. Duk wanda aka ba lissafin shi da hannun dama to ɗan aljanna ne. Kuma duk wanda aka ba littafin shi da hannun hagun to dan wuta ne wa iyaz billah shine ake cewa fa akhizu kitabahu bi yaminihi wa akhizun kitabahu bi shimalihi kuma wannan kitab in la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha shine Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa a cikin alqur'ani fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi wanda aka bashi littafin shi da hannun dama to a nan he ali masu he jin daɗi da za ya san gaba fa yaqulu ha umqra'u kitabiya ko an sa ku ringa karanta littafi na in mutum aka bashi kamar misali a nan jarrabawa na lakon aka bashi bileta in ya aikin kirki so yake kowa ya gwada mu in kuma ya aikin banza an taba mai kwalbit ko kuma bai yi muwayar ba to sai ka gawo ba ya faɗi ba sai an tambaye shi to haka a ranar tashin alkiyama fa ya kula ha umuqra'u kitabiya ku aushi da tattafan nan ku ta karanta ku gani na shirka alheri mai yawa yau na girbe shi inni zanantu anni mulakin hisabiya fa huwa fi ishatin radiya fi jannatin aliya qutufuha daniya kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamin haliya Allah ya sanya mu aljanna shi kuma shaƙi talakan lahira ɗan wuta Allah ya kare mu sai a ba shi littafin shi da hannun hagu shi ne sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani wa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya ta ma ba abin ba wannan littafi walam adri ma hisabiya kuma ma duk san abin da na aikata ba ya yi ta nadama ya laita haka na tilkadiya ma abina anni maliya halaka anni sultaniya ta yana ta wannan dumin da sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce huzuhu fa hullu ku kama shi ku daddarme shi sun mal jahima sallu ku rika shi cikin wutar jahannama Allah ya kare mu kenan shine malai yake cewa wal kutubu yawma idhin tutayiru fil wara bi shama'ilil ayadi da hannayen dama wanda za a basu wa bil aymani wa in su kuma a basu da hannun hagun an yi yawa sun zo akan haka a cikin surati inshiqaq Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda aka bashi littafin shi da hannun dama za a mai hisabi hisabi mai sauki hisabi iri biyu ne a ranar tashin alkiyama akwai hisabul munakasha yanda yazo a hadisi hisabul munakasha wanda hisabi ne na discussion kuma duk wanda aka yi discussion bai kai labari kuma akwai hisabul ardi hisabi na garaɓasa. Allah ya sanya mu a cikin hisabi na garaɓasa. fa sawfa yuhasabu hisaban yashir anan ya zo a cikin hadisi wanda Buhari da Muslim suka rawaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma Aisha radiyallahu anha me ake nihi da hisab munakasha da hisabul ard hisabul ard sai manzo Allah yake cewa innama zalikal ard lalle wannan gara basa ce yuqalu lahu sai a ce ma mutumin dan aljanna Allah ya sanya mu in za mu hisabi amilta fi yaumi kaza wa kaza ka aikata kaza a ranar kaza a ranar kaza ba wanda ya ganka sai ni haka Allah subhanahu wa ta'ala zai fara وقد سترتها نسترتك قوى بسليمة في الدنيا الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم kuma ni kuma na gafarta ma ita kuma yau wannan laifikan da kai duka wannan hisabu ne na garabasa shi wannan hisabu na garabasa kamar yadda zamu zo a cikin darasi na can gaba bai gyaruwa mutum bai samu sai ya gyara sallar shi sai mutum ya gyara sallah shi zai samu gyara basa duk lokacin da mutum yake wasa da sallah to babu shi babu wannan wa iyazu billahi saboda abin da yake farkon abin da yake kai mutum aljanna sallah farkon abin da yake kai mutum wuta rashin yin sallah in wuta aka tai a tambaye su a cikin suratul mudassir menene ya sanya ku a cikin wuta ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al-musallin bu mu kasance ba cikin masu yin sallah hadisi ya zo yake cewa farkon abin da za a fara ma mutum hisabi a ranar tashin alkiyama as-salat sallah daga an diba sallah wannan bai wasa da sallah yana yin sallah a lokacin
yana yin yabani ma'ana kuma in ya koma
in ya koma al'umur bi hawatimiha al'umur bi hawatimiha da na ƙarshen ake ma mutum na da wancan ba a tambaye shi yaya ƙarshen ka ya kasance shi ne lamar aka ce wai wanda wanda ka bari wai kana wai ko sai ka sake su a a sai ka rama su a a wannan zance ne wannan zance ne innamal umur bi hawat inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafuru la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke kauna daga rahma Allah subhanahu wa ta'ala yana ga son mutum ya gyara sallar shi in sallaka ta gyaru ka mutu kana yin sallah daidai ka mutu baka wasa da sallah to kawai daga sallar ta gyaru komi ya gyaru ne sai ne ba sai zama ba a diba da tattara shine zaka samu hisabul ard gara basa a ce kayi kaza kayi kaza kayi kaza haka ne ka ce eh a duniya na rubuta na rufa ma asiri kowa bai sani ba yanzu kuma yau ni ne mai gafartawa na gafarta maka Allah ya gafarta mana gaba ki daya kenan shine hisabul munakasha da hisabul ard wanda aka ma hisabul ard ya tsira dan aljanna ne shine fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wa ana agfirha wa man nuqisha hisab halaka inji manzo Allah hisabul munakasha kenan wa man nuqisha hisab halaka duk wanda aka tsaya to aka fara discussion fa to shikenan zai kai labari Allah ya kare shine sai malam ke cewa a cikin baiti na gomiya tara da tara wallahu yawma izin yaji'u li ardina ma'a annahu fi kulli waqtin dani kuma a ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zo wajen wannan haduwar ma annahu ya kusanto da wajen al'ummar shi ya kusanto ma annahu duk da yake daman fi kulli waqtin dani aqida ce ta musulmi ya ringa cewa kullum Allah ya fi ka kusa da jijiyar wuyanka kuma kullum Allah yana saukowa sama ta duniya dani ya takarrab wannan aqida ce ta ahlus sunna wal jamaa cikin hadisi ingantacce mun karanta shi anan inda ake cewa yanzu rabbuna kullu lailatin ila sama'i dunya ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa da daddare sulusi na dare in dare aka raba shi gida uku wannan kashi uku na ƙarshe sai Allah ya ce ina mai nema in bashi ina mai gafara in gafarta mishi ina mai niyya- mai neman biyan bukata in biya mishi haka hadisi ya zo na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan shine malam ya cewa wallahu yawma izin yaji'u li ardina ma annahu fi kulli waqtin dani kenan dani min ad-dunu kusanci ad-dunu sai yake cewa a cikin baiti na ɗari wal ash'ari yaqulu ya'ti amrahu wa ya'ibu waswallahi bil itiyani akwai al ash'ari wata min al ash'ira الأشعرة فرقة ضالة من الفرق الضالة yana daga cikin firkoki na musulmai wanda suka bada kamar irin su shi'a irin su hawarish irin su mu'tazila kenan shine al-ash'ari dan ash'ari he ka je ya ce ma ya ati amruhu Allah ba ya zo ba sai dai al'amarin shi ya zo wannan kuskure ne waya ibu kuma sai ya bata wasbillahi siffa Allah subhanahu wa ta'ala bil itiyani yace Allah bai zawa shi kuma wannan abun bata siffar Allah subhanahu wa ta'ala bai daga cikin tauhidi ya kamata mutum yayi imani da tauhidul asma'i wa sifat dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya siffa ce wannan almashi'u siffa fi'iliya siffa ce ta aikatuwa min sifatul ikhtiyariyya allati yaf'aluha ar-rabb in Allah ya ga dama ya zo lokacin da ya zo inda ya zo kuma radda ya ga dama kenan haza ya liku bi jalalihi wa ismatihi kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa koda malaman balaga a nan suna istidlali akan haka istidlali wanda malaman tafsiri sun karyata haka nan malaman balaga suke cewa akwai al'ijazu bil hazab al'ijazu bil hazab kusifa al-kalima ai waja'a rabbuka ai waja'a amru rabbika haka malaman balaga suke cewa malaman tafsiri da ittifaqi na ahlus sunna wal jama'a suka ce wannan istidlalin na ijaz bil hazab kuskure babu Allah shi yace yana zawwa amma ka ce yaya yake zauwan wannan ba naka ba ne kamar yadda za ka yi a cikin al'asma wa sifat sai yake cewa wallahu fil qur'ani akhbara annahu shi Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya faɗa a cikin alƙur'anin ya a ti bigairi ta na kulin wata dani shi ne yake yace yana zauwan to don haka ba ruwanka da ce to yaya ne yake kusantarwa kuma yaya ne yake yi shi Allah shi ya ba da labarin yake zauwa a cikin ayoyi da dama kamar cikin suratul fajr yadda muka karanta wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kamar yadda kuma Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin suratul baqara hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi zulanin min al-gamami wal mala'ika kamar yadda Allah yake faɗa a cikin suratul an'am هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يعني الله سبحانه وتعالى الإتيان ينا زوا يا يأتي زوا بمسنبا الله أعلم يعني وانا شيني أقيدة أهل السنة والجماعة وعليه أرض الخلق يوم معادهم للحكم كي يتناسب الخصمان أبيتي ندري دبيو ما ليكي تيوا وعليه أرض الخلق يوم معادهم كما الله سبحانه وتعالى شين زيتار حلتورا نتاشر القيامة يوم معاد من أسماء يوم القيامة للحكم إذا أي حكمتي inda aka ce rayuwar babu hukunci kaga ai rayuwar ba ta yi daɗi ba da kowa sai ya yi ta abin da ya ga dama amma kuma inda rabbaka labil mirsad dadin abin duk zalimcinka in kai ta yin abin zalimcin to wanda ka zalunta akwai mai rama musu a can inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana can madakata yana jira shine fasar inna rabbaka labil mirsad ubangijinka yana can madakata yana jira kowa lokacin shi zai yi kuma hannunsa ya zahabu zai ma Allah subhanahu wa ta'ala jawabi duka zai faɗi duka kuma a rihe bakin don ke yi garrama afar ta fara magana hannu ya yi magana hanci ya yi magana ido ya yi magana gashi ya yi magana fata ta yi magana al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kenan wannan shine abin da yake bayani akan wa alaihi abdul halqi yawm mi'adihim lil hukmi kai yatanasabal asma'i kenan ai Allah subhanahu wa ta'ala yana gama mutanen farko da na ƙarshe tun daga na farko har zuwa na ƙarshe a ranar tashin alkiyama kuma a bujuro ma kowa da aikin shi wa tu'arrid lahum a'malahum kowa a bujuro mai da aikin shi yawma izin tu'raduna la takhfa minkum kafiya haka Allah subhanahu wa ta'ala yake fara cikin suratul haqqa sai a bujuro da ayyukan fayujazi alallah fayujazi kullun bi hasabi amalihi kowa sai a mai sakamako daidai aikin shi man amila salihan fali nafsi wanda ya aiki na kwarai dan kanshi wa man asa'a kuma wanda bai aikin na kwarai ba to ba alaiha shi ne ya zalunci kanshi ba a zalunce shi ba wama rabbuka bi zallamin lil abid kamar yadda zuwa cikin suratul fussilat ubangijinka ba azzalumin bayu bane ba sai ke cewa a cikin baiti na ɗari da uku wallahu yawma izin narahu kama nara qamaran badali sitti da samani wallahu yawma izin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan ranar shi narahu zamu gan shi kama nara kamaran kamar yadda muke ganin farin wata lissitti bayan shidda ba da samani in ka ƙara takwas ga shidda ga takwas nawa sha hudu to shi kuma sha hudu da sha biyan ayyamul bili ne lokacin da wata ya kai goma sha hudu daren goma sha biyar to a lokacin nan ya fi kowane dare haske a lokacin nan ne yake hutowa ƙiri da ƙiri kowa sai ya gan shi babba da yaro ƙarami da babba shi ne kenan ce shi ne aka yi tashbihi a nan lissitti ba da samani ga da kuma hallo in ka ƙara takwas kenan sha hudu kenan zan mu ga Allah subhanahu kuma wani hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Qahtani ya kawo hadisi ya zo na wanda Suhaib radiyallahu anhu ya rawaito ta hanyar muslim ya rawaito shi ta hanya mai kyau annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi sallallahu alaihi wasallama qala yace iza dahala ahlul janna idan 'yan aljanna suka shiga aljanna qala sai yace yaqulu allah yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala allah subhanahu wa ta'ala sai yace ma 'yan aljanna Allah ya sanya mu daga ciki turiduna shay'an azidukum kuna son wani abu in ƙara muku fa yaquluna sai su ce alam tubidu wujuhana shin ya Allah subhanahu wa ta'ala baka sanya ba huskokin mu sun yi haske ai wannan ma falala ce alam tudkhil aljanna shin Allah baka sanya mu cikin aljanna ba ai komi ya ida wato jannibuna minan nar ya Allah ka kare mu daga wuta ai gara ba sa ta'ida qala sai yace fa yakshuful hijab an sa hijabi shamaki sai a doke wannan shamakin sai shiga Allah subhanahu wata'ala fama atu shay'an ahabbu ilayhi min an-nazar ila rabbihim sai su ga ashe dukkan abin da aka ba su wannan aljanna da aka kisa su wutan aka yi ta ba su koramu aka yi ta ba su kazan ashe duka bai kai ba ganin fuska Allah ganin Allah subhanahu wata'ala jin daɗi shine Allah subhanahu wata'ala yake faɗa a cikin surat al-qiyama wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira a cikin wani hadisi wanda Buhari da Muslim ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa innakum satarawna rabbakum lalle za ku ga ubangijinku kama tarawna hazal qamar kamar yadda kuke ganin wannan watan sai annabi ya nuna wata la tudamuna fi ru'yatihi kuma hallo wannan ganin da za ku yi baya cutar da ku ba kenan a nan ne wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda kuke ganin wannan watan a cikin daren ayyamul bid daren goma ra sha hudu daren goma sha biyar kenan haka mummunai za su ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a ranar tashin alkiyama Allah ya sanya mu daga ciki kuma kafirai ba za su gan shi ba kafirai ba za su gan shi ba kun ga an kawo ayoyi da yawa akan da ganin Allah subhanahu wa ta'ala da hadisai ko irin su wujuhum yawma izin nadira ila rabbiha nazira da can alal ara'iki yanzurun to kuma kafirai ya aka ce ku sun gan shi ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kalla innahum ar rabbihim eh kalla innahum ar rabbihim yawma izin la mahjuhun an sanya musu shamaki babu su babu ganin Allah saboda ganin Allah a ranar tashin alkiyama ni'ima ce ya fi shiga aljanna a nan muka zo baiti na karshe abinda muka yi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك